أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من رأى الله بعين وسورة محمد بن عبد الله وآلنا أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله وآل بيته ولا راسم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد والسعيد والألعة والزبير وعفو بشر الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزخ المقسوم الحتمي الخاتمي ممد الكون من لدن آدم إلى نفخة الدستور أبو العباسي أبو الحسين الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سره صاحب الشريعة ولكن غوث الأغواسي لبراس القلوب أبو إسحاق باين رمانيال ورد الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعديدي ومنصري وتاجي دكتور الحق مولانا الكاكاشن سيد الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى القائل انظر رسول الله ان كسرت في وصفي فان جمالك لم يوصف القائل ووسي وساتي صرفت بشره فلا ترمك منه كثرت جيلما القائل ومن برسول الله لم يقتجل مدى القائل محمد عبد الله لم يعرف غير إلهه القائل محمد هل أهدى مكالا وهجة بلغ نعمة الهاشمي محمدا القائل ألا يا رسول الله ألا يا رسول الله كنت رجاءنا ألا يا رسول الله كنت شفيعنا ألا يا رسول الله وانصرنا يا رسول الله القائل فلولاه لا تمشي ليادا فإنه لبصرة هذا الكون إذ كان مرسلا القائل وما ولد الرحمن فهو بيته فجل إلهي ليس شيء كمثله ما بعد أباب رسول الله الظاهر والباطن من ملائكة الرحمن من الإنس والجن من النبات بل كون كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nabi kemudian larang Allah dan manzan Allah. Sudah ba Arab itu. Adalah show Tijani, show Ibrahim. Saboda shi ne show Ibrahim ke cewa Asidi barin ra'ufi Asidihi wa kafani حسبه وبنها على حسب الشيخ تجاني على Domin Allah wani ya gaya mana wannan, cikin da so ku gane taka, to ta nan nake yana samun kafa da so ku gane. Na miƙa godiyarmu, malarin shehunanmu gaba da malam balele, da dukkan shugunai gaba daya kuma jibril da maulana sheikh malam alfa da kuma sheikh kuma malam kuma mukaddam malam adam ko ba mantawa babana ne a jami'in masallaci wanda kuma ɗaki ne da dukkan mutanen annabi Muhammadu. Lafiya ma zaratan matasa mutanen manzon Allah a wannan unguwa a wannan gari na garki a cikin ƙwaryar tarayyar Najeriya Abuja Allah ya sani mun muku shaida mutanen manzon Allah ne idan ban confusion idan ba confusion ne kama ni ba a shekarar nan kawai na zo gurin nan su hudu yau an yi maulidin manzala an yi maulidin sai na rasuwa su kalmar sai da fatima an yi maulidin sai da fatiya tota yau kuma gashi ana maulidin su gudu sallallahu alaihi wa sallam a muna mika godiya zuwa gare ku sannan abu na gaba zuwa ga 'yan agaji da suke ƙoƙari ba dare ba rana yan agajin siyanul islami da munazir siyanul islami da kuma jama'at nasarar islami da dukkan su gaba ɗaya da bamu san su ba Allah ya san su muna miƙa godiya da ina zuwa gare su a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama uji ne wanda ba shi da iyaka gwargwadon abin da ka kurɓa gwargwadon abin da za ka amayar laraba suna cewa launin mali launin na ihu abin da ka ji ɗanɗanan da ka ji a cikin ruwa to kalan kwaryan da aka zuba ruwan shi ne ba idan aka zuba shi a gurin mai wari ko mai ɗaci ko mai ƙarni ko mai bauri to shi za ka idan aka zuba shi a gurin mai zaƙi ko mai hamani ko mai garɗi to shi za ka ci in kuma an zuba shi a cikin shi shi shi ɗin ne to shi ɗin shi za ka ci a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun da Allah ya halittarsa gaba ɗaya bai taɓa yin kalan manzon Allah ba kuma bai taɓa yin irin annabi Muhammadu ba kuma bai taɓa yin kaman annabi Muhammadu ba. Yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake laisa ka mislihi shay'un to haka manzala salama a kujeransa laisa ka mislihi shay'un. Yadda Allah yake shi kaɗai ne babu wanda za ka misalta Allah da shi, ka ce kalan Allah kaza ko Allah ga yanayin yadda yake ko kansa ko wani abu dai na misali wanda kwakwalwar ɗan adam zai ɗauka to Allah ya ce maka laysa ka mislihi shay'un huwa samiul basir babu wani abu da za a masa sallah da shi amma fa yana ji kuma yana gani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a kujeransa amma ba Allah bane ba Allah bane manzon Allah ba dan Allah bane Abdullahi wa rasulihi ne amma babu kamansa. Shehu Ibrahim yana cewa Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa sirful haqiqi wa rasulullah sammahu. Ko Shehu Muhammad Muhammad Busairi yana fara yana cewa Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Shehu Ibrahim yana cewa Muhammadu Abdullahi lam ya'rif ghayru ilahihi annabi Muhammadu bawan Allah ne babu wanda ya san annabi Muhammadu ba Allah ba ai annabin da kansa ya faɗa ko wata rana manzo sallama yayi azumi babu da baki ba shan ruwa babu da baki ba shan yana kai yana kai sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ga manzo sallama yana yi sai suka koya suka ce ai Allah ta laka kana ku turku ku ku sallama kana juma wa liman kana juma wa liman kana Allah wa liman akhir sai Allah sai manzon suka fara yi sai gashi abun mamaki saboda ka gane cewa the difference is very clear you can't compare prophet Muhammad sallallahu with anybody ba zai taba yiwuwa ba abadan da dai ba a yi ba kuma ba za a yi ba sai ga sahabbai ana ɗaukar su ana shanya su a rana ana dawo cikin inuwa sai ga shugaba ya zo daman shi alfazazi ya ce mana basirun bi sirril gaibi kabla qiyami sallallahu alaihi ko manzon Allah kenan to sallama yana zuwa sai ta ya ya kuma ku kuma ya aka ya ji ke ta a kowa da sallama ai mun ga kana azumi ne kana going towards stress ba ka buɗe baki ba ka shan ruwa sai ce ayya ayyukum misli a wata ruwa ce ayyukum ka hayati yud'imuni rabbi wa yusini shine shugura yake cewa uga da sabo hanin da afdali bursali wa man bi rasulillahi la yakshakal madani ka walla rasulullahi amri falam yazal yusaiduni dari fasratum majada sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yace ni ai a cikin kuwaye samana a cikin kuwaye iri na in ji manzon Allah da karan kansa da kansa yace ubangiji shi yake ci da ni shi yake sha da ni wannan hadisi yana bukhari yana muslim kai yana daga cikin gonan ibnu taymiyyah al-harrani saboda yana cikin mutul ahkam mutul ahkam kuma littafin a wannan ne imamu zahabi imamu zahabi da ya saba da ibnu taymiyyah al-harrani da yawa a wasu gurare amma dai yana daga cikin matafiyan wahabijin ne to ya kawo cikin littafinsa kai ibn taymiya da kansa ya ce akwai littafin ibn taymiya da suna asarimul maslum ala shatimir rasul zararren takobi ga mai sakin baki ga jinabin manzon Allah yace inna yayi wani babi na musamman yayi babin a cika duba shafi na arba'in daidai yake cewa haƙƙun layi wa haƙƙun rasulun layi mutalazimai haƙƙin Allah da na manzon Allah suna lazimtin juna ne ba a raba Allah da manzon Allah ba za to ta yaran su rabu ba za ba zai yiwu ba to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sabai to waye iri na a cikin ku waye kamar ni babu Allah sai ya gaya maka Qur'ani wai dungurugum daga ƙaryatawa sai yi ta don kana ƙaryatawa ka zo bakin boda ne wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa ankazakum minha to manzala sallama ne ya samu halitta gaba daya ko sallallahu alaihi wasallam fa tana cewa a jaza obode yare wajunatun fa da kaulun kufarina sabar wajunatun فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله وهو مزنة تراوي صداه زلة تتفيأ صلى الله عليه وسلم yana fadana cewa mubituhumu bisayfi izi abawul huda wa zannu bi jahlin annahum sirqu suda atawal wara asawar da fa an kazahum nurun yadullu wa yaqla'u wannan annabi Muhammadu ne kowa yana gaba mutan jahannama ne manzon sallama ya zo sai ya samo halitta shi yasa farkon abin da aka gaya masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah kaji sa annabi nuhu abin da aka tausa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatum azabun alim kawai ka ja musu kunne in fa ba aka ba su azaba mai radadi zai zo musu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ra'ama ne ga duk abin da Allah ya samu da shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa wa duniya ba irin mu bane ba irin mu bane you can't compare anybody with prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam because allah subhanahu wa ta'ala already differentiates between you and him a fata ya kauta jomirawo iraq a fata ya canza jomirawo iraq mako dan a fata ya kauta jomirawo igwaɗo na wala mu jomirawo ta ga ya tala wannan na Allah bai yi su ba الله سبحانه وتعالى يسمي في القرآن إن صدقوا جراركو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجعل بعضكم لبعض لن تعبد أعمالكم وأنتم لا تشكرون يا كما سيمان Who goes that believes in Allah subhanahu wa ta'ala? Don't talk loudly. Don't raise up your loud voice. in the front of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don't talk to him as when you are talking with your people, with you among you, among you. Don't do that. When you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will just clear your good deeds and destroy it. The, the difficult, the very difficult thing is that you can know Allah subhanahu wa ta'ala does not accept your good deeds. You do not have way and sources and fight and think to look for forgiveness because you don't know you are this, you are good this has condemned. Me ake da bukata a gaban manzon Allah? Ladies. Su bayan suna cewa التصوف كلها آداب شو برنا تواسع التعدد في الظاهر والباطن به يرقى المرء للمواد فالآداب الآداب يا ذو الصالح فإنه باب كل واحد saboda ta sha'anin manzon Allah sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya mana manzon sallama ba kawai mutane bane ya ku masu imani kada ku ɗaga muryoyinku sama da muryan manzan Allah abu na farko kenan kar ku yi kun ji na farko ko kada ku yi magana da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke magana ku ya ku a tsakaninku dala su irin ku ne mun gane karatu mun gane jomirawi ta ettu hononde maɗa dow hononde jomirawo aninaɗo jomirawo demma ta meddumo noon no meddata yimɓe abubuwan guda biyu ne manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar allah ya ce kai kar ka ɗaga muryanka sama da na annabi muhammadu kar ka yi magana da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke magana ku ya ku a tsakanin ku in ji rabbul izzat ashe ba irin mu bane ba irin mu bane to tun da ka gane ba irin mu bane to ka bi kawai in ba ka bi ba kuma to za ta hada in ji gari suka ce za ta hada ko ba haka bane duk wanda ya zaguro a bashi ya faɗo wallahi annabi Muhammadu na kai falan al'ilahu Allah ma fa namu ne Allah namu annabi namu shau dijan shau Ibrahim majamul hadratul ayn al ayn hatta tan tamami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya maka ba irin ta bane na farko kenan abu ne biyu akwai abin da ya kamata musulmi ya gane menene ma musulunci tukunna ka gane menene musulunci wata rana masu sulama yana zaune a dinsa a zuciyar na umar bin khaddab yake cewa za ta yau ne ya fi tsala alai na rajulun da zai bayadin siyabi da zai tawa da tsari shari la yura alai asarar safar wala ya arifu minna ahadun حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصل ركبتيه إلى ركبتيه ودع كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني على الإسلام على الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان بيت مسألة سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة فأخبرني عن الإنسان فقال الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه ولا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت فأخبرني عن عن الإنسان عن الإنسان آه فأخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عن هذا من السائل فقال فأخبرني عن عمارتها فقال أن تلد العامة ربتها وأن ترى الهفاة الغراة العالة لأعيشائي يتداولون في البنيان فلبث فذهب فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من الصائم فقال الله ورسوله أعلم أن لا رسيه wannan hadisi ba wanda bai san shi ba duk in tasiri na shi iya karatu na ta gasa wani hadisi in ka tsira ta zuwa makaranta na san ka iya wani hadisi ko maulana yawwa abu na farko shine sai na jibril ne ya zo ya tambayi annabi muhammad ya ce menene musulunci ya muhammad akhbirni an islam ba labari ne musulunci sai annabi muhammad ya ce masa musulunci an tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi Allah ma shi kadai yake tilo kwallon kwalba shi da abokin tarayya mu gane karatun da kyau Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sai yake bayan wannan bayan wannan in ka yadda Allah shi kadai yake ba da abokin tarayya sa'an nan ka shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne.
sallallahu alaihi wa sallam
To a gurin shiga musulunci sai ka da Allah ɗaya ne. Shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah, kuma shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne maulana ala wa sallam ala wa sallam maulana ka shaida Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya amma bayan wannan dole sai ka shaida annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ma'ana sai ka haɗa su biyu da Allah da shaidawa da Allah da manzon Allah sai ka zama musulmi in ka haɗa biyu ɗin sai ka zama musulmi idan ka raba ka ɗauki na farkon ka bar na biyu ɗin sunan ka har yanzu in daman ene ka ne to ene ka ne har yanzu wannan shi ne ƙa'idar musuluncin annabi muhammadu da musulmi kuma dole mu yi haƙuri mu yadda haka ɗin waye turo annabi muhammadu Allah ne to shi Allah haka yake yi ka so marasa raba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina za ka fara which, which process do you want to start with ta ina yake so ka fara ta gida fukira journalin na ɗaya kenan abu na biyu shine bayan ya gama jera masa la la la mamadu sulama sallah azumi zakka aikin haji imani ihsani ai zane ce ka bauta wa Allah kaman kana ganin Allah in baka ganin Allah ka kadarta Allah yana kallon ka da karshe da ya tafi da za a ɗan yi haƙuri da za mu ji daɗi in ana magana kan manzalar Sulaiman zuwa ake da bukata a yi haƙuri a yi afuwa annabi ne ba wani ba sallallahu alaihi wa sallama ba wani zaki jin sunan Allah ya haƙuri manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam afwan a sufaye suna cewa almashi amama shekh yusuf fakara tafiya a gaban shehi yana gane da mutum da talauci akwai da ke talauci sun gudu da shiga gaban shogun ne idan suna zaune kun gada suna zaune ni ne ni normal ne irin ku ne a yi ladabi a tasawun su kullu ha adabu a Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da suka tafi manzala su sallama sai na abu ya ce sai mutumin ya tafi sai muka ɗauki tsawon lokaci muna zaune ba wanda ya ce wa kowa komai faƙara rasulun lahi sai shugaban duka biyu ya ce ya umaru a tajari mani sa'ilu ya umaru ka san waye mai tambayar nan bari ka ji wani tsabara jinsin na umaru ya san Allah kuma ya san tauhidi sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam a kaidar larabci alama zai ce in ana raba Allah da manzo Allah ko wani wani wani kadidi sai ya zo zai kurba a gaban manzon Allah sai ce inna Allah wa rasuluhu harrama sai manzo Allah ya ce ba haka ba sai ba ba haka bane harrama lamirin ne yake dauka kar ku manta fa annabi Muhammadu ba Allah bane ba dan Allah bane
وما ولد الرحمن فهو عبيده جل إلهي ليس شيء كمثله ka gane mu na gidan Shehu Ibrahim annabi Muhammadu ba Allah bane ba dan Allah bane Allah zai tada shi annabi Muhammadu bawan Allah ne fa jalla ilahi laysa shay'un kamithlihi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wata kalma da ɗan ƙungiyar suke jifan al'umma musulmi da shi dole za mu zo kai a suna cewa ‘yan ɗariƙa suna ce sun ɗauki annabi Muhammadu kamar Allah wuzu billahi kaga wannan ba su gaskiya ba sai adalci ko sai yi ƙarya to kuma dole daman ka fito ka kare gidanka ko fa inna nabiyal hashimi dara ma gaza bale sadda udu wa nauraka dalala ba ma kai hari in amma in an kawo za mu tare ba ma kai hari amma in an kawo za mu tare mun sulama bai taba kai wa wani hari ba bai taba kai hari ba sai dai a kawo ya tare sai al-sidna umar yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa a'lamu shi ya sani waye Allah ko manzon Allah annabi Muhammadu saboda aikin annabi Muhammadu aikin Allah ne ko ma atakum rasulu fasudu wa ma la yasmanu fantahu in baka gane wannan baka yadda ba wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama amma da ka ba manzon almanzala ba Allah bane lokacin musulma ya jifa ba shi jifan ba Allah haka ya faɗa wa Qur'ani kuma sabai suna gani annabi ya ibi ƙasa ya watsa wa kafirin shatul wudu ko mala ce ba shi yayi ba shi mu za ka yi da ko ka yadda ba a raba Allah da manzon Allah kuka ce Qur'ani ya ƙarya to Allah ya haɗa kansa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa ko za mu zo ina so mu tafi sai sai sai ta gace mu nan mu su a sai sai namu ya ce Allah da Annabi Muhammadu sallallahu sallama a alamu sun suka fi sani sai ka fassara shi haka sai ka zauna lafiya amma kuma hakikanin larabcin a alamu shi ya fi sani ne waye Allah ko manzo Allah wa in tu'i'uhu tatadu Annabi Muhammadu in kuka bi shi zaku shi Allah fa yana son abu annabi Muhammadu in dai kuka bi annabi to sai shari'a ba Allah baya bukatar komai a gurin ka a baya da to ne ne zaka yi maza duk abin da zaka yi an mala'iku sun fika sun yi aikin su ma kenan la ya suna la ba amar wai faluna ma yu'maru ko dukan su ibada ba su ba sa sako ba su da da wani abu wai a su kuskure ko su yi sifari ko su yi ba daidai ba kawai duk abin da Allah ya ce hakan kawai ba sa saba umarnin Allah kuma duk abin da Allah umarce su shi suke yi an gane jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an Allah annabi Muhammad jama'a musulmi annabi Muhammad jama'a musulmi Allah bai raba shi da shi a Qur'ani amma ba Allah bane ibadan Allah bane ba na din Allah bane ba mataimakin Allah bane Abdullahi wa Rasulu ne amma kuma Allah ya haɗa abubuwa ne saboda shi musuluncin Allah ma in za ka karɓa to gurin annabi ake zuwa kuma sai an haɗa sunan Allah da na manzon Allah sannan ka zama musulmi fa yanzu mutum zai zo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ya ya karbi zai karbi musulunci sai ya faɗa na shaida babu abota da gaskiya sai Allah I agree and I testify there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala. He is alone. He did, he did not have anyone that is helping him. He does not have any servant that is, uh, uh, uh, uh, uh no servant, uh, da yake cewa, uh, bai da mataimaka. Zahab and help her. To amma duk da haka, Sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama idan ka zo ka faɗa haka, to sai a- mai ba ka musulunci sai ya ce ka ce wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Ka ce da annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne, sai ka ce yaya za a kawo wawun alafa ciki, ya za a haɗa shi, ai ɗaya muke so mu faɗa. to idan aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗayan ba to ba a musulunta ba ba a musulunta ba dole sai an ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dole ne wannan shi kaidan Allah ne kawai amma har yanzu idan aka ce ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko baka ce la ilaha illallah ka zama musulmi wa mai dole rasulun faɗa Allah in ji Allah a Qur'ani duk wanda ya bi annabi Muhammadu ya bi Allah idan ka tambaye kafiri wanda ke bautan gunki wala an sa'alta man khalaqa samawati wal ard sai yaqulun Allah in ka tambaye su wale sama da ƙasa wa yake kawo ruwa wa yake juya safe ya zama dare ya zama safe safe ya koma rana ko dare ya koma safe sa'annan kuma a rana yamma shi ma idan ya shigo cikin bayan ranar dare ya shigo a duk duniya dai sun saba wani dare da rana da halittar sama da ƙasa duk komai zan ce maka Allah ne haka Qur'ani ya gaya mana to me yasa ba zo musulmi ba wallahi saboda yanzu sun yadda da manzon Allah ne wurin sun yadda da manzon Allah ne shi yasa Allah yake gaya maka annabi Muhammadu dan nan shi kiyayewa ake yi manzon Allah su sallama din nan aka zo magana a kansa da ladabi ake yi ba a magana ba a masa gasani ba a magana san rai akan manzon Allah babu wani tauhidin da ya zakaru ta annabi Muhammad babu shi babu shi wallahi tallahi babu shi idan akwai wannan tauhidin to zan gaya maka eh na sani amma ba na annabi Muhammad bai sai din tauhidin ita ce mutum harrani ne shine yake cewa Allah na jiki sune aikin al-mujassimun ko al-mujassimun masu walar jiki na da hannu na da ƙafa na da na da ƙauri na da awarwaro har lilo yana hawa ko inda mun karatu da farko ba abin da bamu sani ba saboda abin da ake so dai a ɗaura mutane akai wai a rusa jinabin manzon Allah sallallahu to kuma shi annabi ai a hanci to mota inna isakan tadu fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidun sallallahu alaihi wasallam shawar faza ya ce maka hasara ya sulama ya mutu rayuwar ki ta wulakanta ta zama a cikin kunci da takaici da bakin ciki da bakin rai fa huwa fi dunya wa fi dini sayyidu in dai Allah Muhammadu ne to gashi ne shugaba ne a duniya shugaba ne kuma a lahira shugaba ne kuma a addinin sa sallallahu alaihi wasallama saboda haka ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kace karo za ka yi da manzon Allah sallama ko zai yi da manzon Allah na tabbata babu wani anan zai karo da manzon Allah sallama to ga ya masa ya fadi wa kulli bajidi la namad'uruhum inji shi radiyallahu anhu ka ga ya wa makiya manzon Allah sallama idanuwansu sun yi bacci zukatansu sun samu gilli sun samu karkacewa sun samu matsala saboda haka sun yi shelin ka gaya musu sun sauka a layi kai ka gaya musu sun saba nan ba banda manzon Allah huwa al-abdu haqqan qarrabatu inayatan manzon sallama ba wa Allah ne gaske ya kusanci Allah kusanta kusanta kusanta thumma jami dalle fa kana kaba qawsaina wa adana yace fa auha ila bi ma auha wanda jiya mun yi tarin mala alfa sun gaya mana menene fa'awa ila jama'a hadin nan sai aka bar bayi ko kowa ya je ya nemo sai da Aisha ta ce ya Rasulullah menene ma'anar fa'awa ila jama'a ha sai manzo sallama ya ce mata ya Aisha Allah ya bari ni in tauna ai tsakanin abdu da rabbu tsakanin rabbu da abdu sai yasa Allah annabi sallama ya fi son sunan abdu ذاك جل وعلا الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كدوب هنا أبو هليل أبو مامايكي الله يا مناجاتي لأن باوا يا إلى النبي موسى أبو سينا أبو ko ina cewa fa khala'an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ko kan ma yace kan da suka zo farko ma yace ma shirka biye ni kai ya Musa yace hiya asaya atawakkal alaiha wa usu biha ila ghanami kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace yace to ya bi arni anzuru ilayk yace lan tarani ولكن انظر الى الجبل وان استقر مكانه فسوف تراني كاغني to amma da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shubra na cewa ra'a rabbahu akan bi ainin wa suratin wa kullu siwa hadha wa ra'a wa ra'i sallallahu alaihi wasallama nan mamuri ya ga Allah gani na hakika da suransa na annabi Muhammadu da idanuwansa sallallahu alaihi wasallama da suke kyawawan wannan wanda bakin bace sadak farin fari tas wanda a tsakanin akwai jaddada wanda aka rubuta wa jahilci ta fa'in naka mansuru ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da shi ya garabbul izzati shi yasa Allah yake tabbatar maka na cewa ma zagal bukaru wa ma kaga wa ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahayha kai ce afa tumaruna hu alama yara ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duka wayannan an tara su an yi maganganu an yi abubuwa amma duka annabawa Allah ya yi munajati da su annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da suka yi munajati kigo maulan musahibul waqti radiyallahu anhu yana ya fada go ya kawo yake cewa sai munajati a cikin wannan wutan lokacin da Allah yake ce masa ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kowane annabi sun yi abubuwa da amma manzon Allah su salama Allah sai da ya tsarkake zatinsa yace subhanallazi asari bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu ba nan karatu yake ba yace lunuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina kan ka koma tilka rasul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man sallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ake nuna maka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ya tara halit duniya halitta ya tara hankalin su gaba da yace zan gana da annabi Muhammadu ya tashi tun daga tun daga hadimu a wata ruwaya a gidan umma haniyin a wata ruwaya a gidan sayyida Khadija a wata ruwaya a masallacin harami a wata ruwaya daga a hijir Ismail ga ruwayoyin dai daban-daban kusan guda biyar alal aqal alal aqal manzala salama ya tafi har baitul maqdis shine shehu shehu Yusuf da bane ke fara cewa sallu alaihi wa sallimu taslima وجب للمدينة تلك ثم كريما خير الورى نسبا واكرم كيما ومن جدا بالمؤمنين رهيما هو خيرة الله القديم قديما يسلم تسليما على أنبياء جميعهم أحياء لما أتى بيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه له كان الإمام وكل مأموما صلوا عليه yace karanta littafin annabawa suna rayu lokacin da manzalla sun salama ya tashi daga gidansa ya tafi baitul maqdisi ya ja su sallah sallah ya masu sallah shine liman dukan su mamuni duka suna bayan manzon Allah هو إمام الأنبياء والمرسلين هو هو إمام الملائكة الرحمن ولا مشو جبري من ذو المعارف جبري من غسيا ما جن ما يود منافقين يا كاو أتين شرحا دي من إسرينية yake cewa manzalar sulama da ya hau sama ma ya ja mala'iku sallah sai ga mala'iku sun yi sahu sahu suna jiran zuwan annabi Muhammadu ya ja annabawa sallah anan baitul maqdis ya haura sama ya je ya ja mala'iku sallah ya dawo ya ja sahabbai sallah kai ya juya ya ja halitta gaba ɗaya sallah annabi Muhammad ba a jan shi sallah ba wanda ya je jan sallah saboda shi ne sallan sallan tana gaya maka manzon Allah ne abun mamaki idan ka zo masallaci kar ban sauka a layi ina ban manta da hadisin da muke magana kai ba kan idan ka zo masallaci za ka rubuta innal masajid lillahi fala tad'u ma la yadan masallaci na Allah ne ba a kiran kowa a cikin Allah a cikin masallaci sai wa sai Allah to yau ka yau sai kun yi bayani na farko ba a kiran kowa a cikin masallaci sai Allah to bari mu kira sallah an a sai mu shiga masallaci ko in za mu shiga masallaci na yake cewa bismillah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك رواية daban daban dole da sai kayan salati wa manzon Allah abin da kace wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi huwa fil madina ba a as-salatu was-salamu alayka jamirul hadir kuma jamirul khadi ga ka ga annabi Muhammadu wai amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan wayayyen annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko sannan ta nemi gafa Allahumma ghafir li dhunubi Allah ka yafe min dhunubaina wa fa'li abwaab rahmatika ka buɗe mun kofar rahamarka ta ina ka biyo wai kana neman gafara da rahamar kofar tawaye ne ban ji ba wai Allah ne ya umarni can ko ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله توابا رحيما annabi Muhammadu idan duk duniya za su zalunci kansu su taso su zo gaban manzon Allah su ce ya rasulullahi mun zalunci kawunan mu mun zo gaban ka ya rasulullahi muna neman gafaran Allah a gaban ka annabi ya ce Allah ka yafe wasu Allah ya ce lamul qasr ce lawajadullah wallahi wallahi Allah sai da rantsi to wai Allah yana rantsewa dan kai ka yadda ne sai ya rantse maka za ka yadda to me kake nufi Allah ne fa ya rantse yace lawajadullah tawwab rahim ka san me yasa saboda girman manzo Allah saboda girman manzo Allah abun mamaki rayuwan annabi ma fa rayuwan annabi da yayi Allah rantsuwa ke da shi rayuwan la amruka ko wannan wannan wala fi sakaratin ya mahu wannan manzon Allah ne Allah ya ce duka in an zalunci kai aka zo to yace Allah ya ce in aka zo gaban manzo Allah in dai annabi ya buɗi baki yace Allah ka yafe musu Allah ya ce na yafe musu yace na rantsi na rantsi na yafe musu kuma na tausaya musu na ji kayin me yasa saboda sun biyo ta kofar da in an shigo wa babul lahi kofar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan wannan kenan jama'a musulmi anan wanda yake cewa bai da buƙatuwan taimakon manzon Allah a'udhu billahi baya da buƙatan saboda ka san wai a warki guri yake samu ɗaya ke na ija usawa ni ba bahaushe ba ne na ɗaya na biyu shine ana cewa wai ido wa kare na na'am wanda na saba gani ko wanda ya saba gani dai yace baya bukatar taimakon Maulana Shehu Tijjani Shehu Ibrahim baya bukatar na Shehu Tijjani baya bukatar na Shehu Abdul Qadir Jilani baya bukatar na Shehu Usman Nafodiyo sai ya dangana sai ce har ma na wani kaza kaza kaza wai manzon Allah yake ta magana shi ma wai kare wai kare wata makina haka he's just crowding he just idiot stupid idiot abun mamaki wai har yana ƙara ne ta irin wannan magana malamai suka ce shi jinabin manzon Allah ba a cewa zagi a dangana da manzala sai da cikin baki saboda kimar annabi Muhammad baya bukata ko sai na jana cewa to ya duba ya duba mu gani ko Allah zai yafe bar mu shiga Qur'ani duk su munafiqun Allah yana faɗa mana Qur'ani cewa وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيت رسلهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Abdullahi bin Abbas Allah ya lafiya shi Abdullahi bin Abbas yace لا ي... إن الله لا يهدي القوم الفاسق إن الله يغفر لي الله بزي ياتي با to bari mu je ba a cikin wancan ayan ba mun karanta in aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka nemi gafara annabi yace Allah ya ce Allah ya rantsa yace zai yace ba to a wani gurin kenan a wani gurin kuma yace bari yace ba ka san me yasa an taba abin da Allah yake so shine manzon Allah وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله idan aka ce ku zo ku nemi taimakon annabi ya nema muku gafara lahum wudu ba sa ba ma bu ba na son taimakon Allah ai ba na son taimakon shi na Allah nake nema ai wai za ta alta fasalillaha kana kamar dan daudu وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعين بالله إياك نعبد وإياك نستعين وإيا دليلين كينا فا دام زون فصل آه منزل الله sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yace idan ka zo gaban man idan ku suka zo aka ce musu ku zo annabi da gafara suka ce ba sa bukata suka kauda kansu suka ki bin tsarin Allah da hanyar Allah duk keta hadaran da Allah baya so a keta Allah ya ce to shi kenan sai girman kai a gado sai ya gaya wa annabi tunda ka san annabi لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم عليه عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم من زمان الله ne jin kai ne mai tausayi mai afuwa ne safuhun an zallati sallallahu alaihi wa sallama ko آه. وصبر عن الجهل الجهول ومهلة ووجه كما لاحت من البدر جملة جزء الكاذب كو صلى الله عليه وآله وسلم كي النبى النبي يا جماعة كوي إن أنت مكانك كي النبى النبي to me za ka ci duk abin da za ka faɗa an riga ka wata halitta ba ta suka yi ba annabi fiye da yadda Allah ya yi manzon Allah ba babu wanda ya girmama annabi fiye da yadda Allah ya girmama manzon Allah babu wanda ya isa ya so annabi kamar yadda Allah ya so manzon Allah babu ba za a yi bane
ala kullu fannin faddala Allah fannahu bi an farada din al-qawim wa sannahu fa kasa faisal khalqi turan wajhlahu a in nazaran fil khalqi talan bi annahu كعامة لم ينشا ولا هو يشو جزاء مجيئه حرير وجنة فدا قول كفار أصابه جنة فما هو إلا من جهنم جنة أكاف به الله الورى وهو مزنة راوي صدى أو زلة تتفيه صلى الله عليه وسلم cewa alfazarin shi a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmadu lam yusha ka ƙara kallon halitta ka waiwaya ka gani a cikin halitta akwai kaman annabi muhammadu ba a yi ba wala kuwa yi kuma ba za a taɓa yi ba abadin gaban abada ba za a irin annabi muhammadu ba a wani gurin su alfatana cewa أتمطر أم قد لا بصيرتك الجزاء فجاء يا رسول الله أمد فوق كذا إذا شيء منه الأمر لنا عنيزا
wai kana gani ko kwanta ya rufe maka ido ne baka gane kima da martaba da daraja da doka da baiwa irin na Allah Muhammadu ba جست قدرا فما امامك خلق فوقك الله والبرايا وراء shi kadai ne ba annabi Muhammad a girman sa a kimar sa a martaban sa a darajar sa